بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوا مسلمين masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan majlisi na karatun aqidatu ahli sunnati wal jama'a idan ban manta ba yau dai muna sha hudu ga watan zulqa'da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar sati da ya gabata mun fara bayanin fada malam da ya ce qawluhu nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi abi anna allaha abi anna lahu al-asma'ul husna wa sifatul kamila al-ulya haka ne ko muka tsaya akan ƙarshen gaba inda yake cewa li anna allaha lam yakhluqaha illa li hikmatin azima Ah, bayani kan cewa Allah madaukaki na da kyawawan sunaye sannan kuma na daga su na da sufofi madaukaka a babbar ka'ida da za mu riƙe akan cewa Uh, sunayen Allah maɗaukaki uh, sufofin Allah maɗaukaki sun yi yalwa game da sunaye babu wani suna daga cikin sunayen Allah maɗaukaki face sai ya kumshi sifa kama amma kuma ba kowace kama ce ba ake kiran Allah maɗaukaki da sunanta ba mun gane ko sannan kuma menene bambancin suna da sifa kamar yadda malam yace kunna alfarqu bainahuma anna alasmaa tasamma Allah biha sunaye dai Allah madaukaki shi ya sanya wa kanshi sunaye kirayi kanshi da wannan sunaye wa amma sifatu fa wasafa Allah fa wasafa Allah biha nafsa su kuma kamanni Allah madaukaki kamantar da kanshi da su wasifatu a'ammu min alasma sifofi sune mafi yalwa game da sunaye لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة للاسم kowane suna ya kumshi kama amma kuma ba kowace kama bace ba ta kumshi suna za mu tashi akan tambayoyi da aka wa malam qala al-muallif rahimahullah as'ilatun tambayoyi hal yasihu an naqula ala allahi alim ya inganta mu cewa Allah madaukaki masani da wannan lafazi alim alim aljawabu la malai ce ba da amsa a ba a ce ba Allah alim ne bal naqulu alalimu zamu ce Allah madaukaki masani ne wa naqulu alimun bi kulli shay'in zamu kamantar da shi da cewa masani ne ga kowane abu li anna alalim ablag min alalim domin cewa alimkin nan masani shine mafi kai mutuka da ma'ana akan a ce alim lakin nukhbira anhu bi annahu alim sai dai zamu bada labari akan cewa masani ne lakin la nusammihi bi hada ba zamu cewa Allah madaukaki sunan shi alim ba tambaya ta biyu hal yajuzu alqasm bi sifatin min sifatillahi ta'ala ya halitta yi rantsuwa da wata sifa daga cikin sifofin Allah madaukaki aljawabu sun bi sifatin lahi yaju rantsuwa da sifofin Allah madaukaki ta halitta waƙar ja'a zalika fi ƙaunin rasul alaihi salatu wassalam kuma wannan ya zo a cikin faɗan maza Allah wanda tsirayen Allah da amince shi su ƙara tabbata a gare shi sai ce la wa muqallibal qulub ina la al'amarin ba haka bane ba wa muqallibal qulubi ina rantsuwa da wanda yake jujjuya zukata muqallibi القلوب كذلك أيضا والذي نفسي بيدي haka rantsuwa da mazala sallallahu alaihi wasallama da yake ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi wama ashbaha zalika da abin da yake kama da haka fa yuzu an naqula ya halitta mu ce wa izzatillahi wa qudratillahi wallahu wallahi ta'ala wallahu ta'ala akhbarana anna shaytana qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in yana ya halitta mu ce da izzar da buwaya ina rantsuwa da buwaya ta Allah ko kuma muna rantsuwa da kudrar Allah domin Allah madaukaki ya bada labari game da shedan ya ce tabbat ina rantsuwa da izzar ka tabbat sai na batar da su gaba ɗayan su alƙawalin da shedan ya dauka game da diyan Adam alayhis salam wa hadha qasmun malai ce wannan kuma rantsuwa ne rantsuwa ce bi dalil anna jawabahu qurina billah dalilin cewa ba da amsa na wannan rantsuwa an gama shi ne da lam wa nuna tauki da da nun ta karfafawa sai ce la'uguwiyan nahum fa yuzu an nuqsima bi kulli sifatin min sifatillah ya halatta mai rantsuwa da kowace kama daga cikin kamannin Allah madaukaki lakin bi kulli sifatin ma'anawiyya sai dai muna rantsuwa da kowace sifa ta ma'ana ba wadda za ta zamanto da wani ganga ko wani gaba fala yuzu an naqula wa yadillahi bai halatta ba mu ce muna rantsuwa da hannun Allah gane ko domin hannun Allah sifa ce ba ba ma'anawiya ba amma wajhullahi game da rantsuwa da fuska Allah fa innahu lima kana yu'abbar aw lamma kana yu'abbaru alwajh an dhat lokacin da ake faɗin fuska kuma ana nihin shi da zatin Allah sahha an nuqsima bi wajhillahi fa naqul sai inganta mai rantsuwa da fuska Allah mace uqsimu bi wajhillahi ina rantsuwa da fuska Allah mun gane manuwa domin so tari ana kamantar da fuska ta Allah ana nihin zatin Allah madaukaki idan sai zamanto ya dace mai rantsuwa da zatin Allah lidammi ne kala fa innahu lamma kana yu'abbaru alwajh an dhati sahha an nuqsima biwajhi Allah ta'ala fa naqul uqsimu biwajhi Allah la af'alanna kaza mutun zai rantsuwa ce ina rantsuwa da fuska Allah wallahi ko tabbat sai na aikata kaza lakin la taqul uqsimu biyadillah sai dai baka ce ba ina rantsuwa da hannun Allah amma sifatul ma'anawiyatu fala ba'as game da sifofin da suke na ma'ana to wannan babu lafi sai tambaya mal farqu baina qawlina hadha min babi sifatin wa hadha min babi al-ikhbar idan mai tambaya ya tambaya ya ce menene bambancin fadan mu da zamu je hadha min babi sifatin wannan yazo ne daga babi na sifa kama wa hadha min babi al-ikhbar wannan kuma yazo da bangare na babi na bada labari aljawabu aslu sifati ma qama bil mawsufi wal ikhbar wal ikhbar ma ukhbira bihi an shay wal khabar qala al ulama innahu awsa' min al ism mala yace asli na sifa shine abinda wanda aka kamantar da wannan sifa ya tsaya da ita mun gane ko idan an ce mutun dogo ne kenan tsawon wannan iya tare da shi an ce wani gajere ne gajarta wannan tana tare da shi wala ikhbaru ma ukhbira bihi an shay an shay shi kuma labari abinda aka labartar da aka bada wani labarin wani abu wal khabaru qala al ulama shi kuma labari malamai sun ce innahu awsa min al ism yahi daukan ma'ana mai fadi game da suna idan yajuzu an nukhbira an allah ta'ala bi kulli ma la yunafi kamalahu wala nusammihi bihi kenan wannan sai ba mu dama ya halatta mu ba da labari game da Allah maɗaukaki da dukkan abin da bai kore kamala ba ta Allah mun gane ko amma kuma bai halatta ba mai sanya mai suna da wannan bihi a tambaya ta uku kala fadilatu sheikh hafizakumullahu استشحر عند الناس أنهم يدعون الله بهذين الاسمين يا حنان يا منان هل هذا له أصل متنبعي تنبعي يا بب- آه، فضيلة الشيخ الله يكيئكم ya shahara wajen wasu ma- mutane suna roƙon Allah da wannan sunaye guda biyu suna cewa ya Hannan Hannan wanda ya zamanto mai yawan tausayi da rahma ma'abucin tausayi da rahma Mannan ya Mannan shi kuma mai yawan kyauta kuma ya gora ma ya faɗa ma ya ma kyauta hal hadha lahu asl wannan abu iya da asli ko wannan addu'a da wannan sunaye guda biyu suna da asli qala aljawabu amma ya mannanu fasabitun game da mutum ya roki Allah ya ce ya mannan wannan abu ne tabbatacce a shari'a a cikin shari'a wa amma ya hannan falam yathbutu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu samma Allah bil hannani game da Han- ah, hannan bai tabbata ba daga manzan Allah wanda tsira Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi cewa ya sanya wa Allah madaukaki suna Hannan ya kirayi Allah da Hannan dan sai zama to bai dace ba Mannan dai amman Hannan a a tambaya ta hudu kaifa yaruddu alaihi mutun yaya zai maida musu murtani qala aljawabu yuqalu la taqul ya Hannan bada amsa shine za a ce kadda ka ce ya hannan kul ya mannan maimakon haka nan kace ya mannan ya badi'us samawati wal ard kace ya badi'us samawati wal ard ya kai mukirkirin samai da kasai su'alun tambaya ta biyar qawluna inna kulla ismin mutadammanun li sifatin hal yalzamu minhu kaunu sifati mushtaqqatun min al-ism fadanmu da muka ce dukkan suna ya kumshi kama wannan na tilastar da kasancewar sifa an cirato ta ne daga wannan suna mun gane ko qala aljawab anna al-isma mushtaqqun min as-sifa suna an cirato shi ne daga kama al-alim mushtaqqun min al-ilm alim masani an cirato shi ne daga suna ilimi ولهذا فالقول الصحيح عند النحويين أن الأصل هو المصدر ما ليش دليل هكا فدا ما في إنجنشي أو جمع لمن نحو شوى أصلي نتوشا كلمة شيني مصدر شيني توشي مصدر رجا شيني أكي تراتو دكا وصو مشتقات أبي بند ذا أتراتو نسوناي نا مثالي فيلي اسم الفاعل اسم المفعول اسم الآلة اسم المكان اسم الزمان تصورون سوناي قال هو المصدر والفعل مشتق منه هل لو فعلي aiki an cirato shi ne daga suna wal ismul fa'il mushtaqqun min shi ma suna na fa'ili an cirato shi ne daga masdar wal ismul maf'ul mushtaqqun min haka ismul mash- m- ah, maf'ul an cirato shi ne daga suna ismul fa'il kamar kace katib aqil qari wannan suna ne na fa'il wanda wanda ya aikata wani abu maf'ul sunan da aka aikata al-maqru al-maktub abinda aka rubuta abinda aka karanta misali su'alun tambaya ta shidda hal samata farqun baina qawli al-qa'ili la ma'budu haqqun illa Allah wala ma'budu bihaqqin illa Allah yace anan akwai bambanci tsakanin mai fadi da yace la ma'budu haqqun illa Allah babu abin wa bauta gas- na gaskiya sai Allah akwai bambancin tsakanin shi da wanda ce la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah kun gane bambancin can cayi la ma'budu haqqun babu abin bauta na gaskiya sai Allah wancan kuma yace babu abin bauta da gaskiya sai Allah can ya kamantar da Allah shine gaskiya na farko nan kuma ya kamanta bautar da gaskiya ba a wa wani sai Allah aljawabu malai ba da amsa qala alfarqu bainahuma annaka idza qulta bambanci tsakanin su idan kace la ma'budu haqqun illa Allah sara hadha awfaqu lilqur'an idan kace babu abun bauta gas- na gaskiya sai Allah to wannan sai dace da abin da yazo da al- a cikin alqur'ani mai girma Allah madaukaki na cewa a cikin suratul hajj zalika bi anna allaha huwal haqq wannan kuma ya kasance ne domin Allah shine gaskiya wa annahu la yahtaju ila taqdir idan ka faɗi wannan baya buƙatuwa ya zamanto sai an kaddara wani lafazi daban li'annaka law qulta da dai zaka ce la ma'buda haqqun bi haqqin idan ka ce babu abun bauta da gaskiya fal jar wal majrur khabar muta'alliqun bi mahzuf bi haqqin kinnan jaro majrur labari ne wanda yake rataye da wani abu wanda aka shahi kaddarawa shi la ma'buda ka'inun bi haqqin gane ko babu abun bauta kasantacce da gaskiya kenan sai an kaddara mene ka'in kasance kasantacce amma idza qulta amma idan kace la ma'buda haqqun babu abun bauta da gaskiya fa innal khabara huwa al mawjud kenan samamman a labarin shi ne a saman man wannan haƙƙonkin nan wala na hataju ila taqdir kenan baya buƙatuwa sai an kaddara wani abu lakin law qulta mala yace inda zaka ce la ma'budu mawjudun la yasihu gade ko babu wani abun bauta saman me to wannan bai inganta ba li'annaka idza qulta la ma'budu mawjudun illa Allah babu wani abun bauta samamme sai Allah saratul anamu kulluha lillah saratul anamu kullaha hiya Allah azza wajal sai zamanto dukkan halitta gaba ɗayanta ita ce Allah wannan kuma kuskure ne mai girma qala wa hadha munkarun azim abu ne wanda ya zamanto ana musun shi abu ne musashe mai girma qauluhu fadan malan da yace wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi zalika أبي أنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تستعلم له سميا فلما لن ليتي منا إيماني da kadaitaka ta Allah madaukaki a cikin wannan ana nihin kadaitaka Allah madaukaki wanda baya da abokin tarayya a cikin ubangijin takashi baya da abokin tarayya a cikin allantaka shi haka baya da abokin tarayya a cikin sunayen shi da kamannin shi Allah mai girma da buwa yace rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da kasai wama bainahuma da abin da ke tsakanin su fa'buduhu idan haka nan ne tunda shine ubangijin samai da kasai da abin da yake tsakanin su to ka bauta mishi kuma shi yake da abin da ya cancanta a bautawa wastabir li ibadati kuma ka yi haƙuri a bisa wannan bauta da za ka mishi hal ta'alamu lahu samiyya yanzu ka san wanda yake kama da Allah maɗaukaki wanda yake tsani ga Allah maɗaukaki kala wa nu'minu bi annahu muna imani da cewa Allah maɗaukaki Allahu la ilaha illahu cewa lalle shine Allah da babu abin yiwa bauta da gaskiya sai shi alhayyul qayyum rayayye wanda yake tsayawa da al'amuran kobi wanda yake kulawa da komi la ta'khudhu sinatun wala nawm gangadi baya dauka Allah baya kama Allah barantana barci lahu ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da kasai mulkin shi ne cikakken mulki man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wanda zai ceto wajen Allah babu shi face sai da izinin shi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah maɗaukaki ya san abin da ke gabaninsu na halitta da abin da ke bayansu, wala yi na bishayin min ilmihi illa bi sha, kuma babu wanda yake kewayo da ilimin Allah maɗaukaki sai abin da Allah maɗaukaki ya sanar da bawan shi ko bayan shi daga nau'i na ilimin shi. Wasu a kursiyi samawati wal ard kursiyin Allah maɗaukaki ta yalwaci samai da ƙasai, asalin kursi inda ake ɗora ƙafa. kuma ba mu san yanda kursiyin Allah madaukaki yake yake ba ba san yanda yake dora kawawan shi ba Allah madaukaki domin ba wanda ya gani mu yi imani da cewa Allah madaukaki iya da kursi wanda suka yi loci wanda ta yi loci same da kasai wala yaudu hifuzuhuma bayya gagara Allah kiyaye su kiyaye same da kasai bayya gagara Allah madaukaki wa huwal aliyul azim lalle Allah madaukaki shine madaukaki da zatin shi da ilimin shi al-alim al-azim wanda ya zama to mai girma qala qawluhu wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dhalik fadan shi da yace muna imani da kadaitaka Allah madaukaki a cikin wannan fi dhalika al-musharu ilayhi shine abinda aka yi nuni ya zuwa gare shi ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma' was sifat shine wanda aka yi nuni kan ubangijintaka da allantaka da sunayen Allah da kamannin shi qawluhu ay bi annahu la sharika lahu fi rububiyyati wala fi uluhiyyati wala fi asma'ihi wa sifatihi wadan malan da yace baya da abokin tarayya shi Allah a cikin ubangijintaka shi da allantaka shi da sunayen shi da kamannin shi li'annahu la yumkin tauhidun illa bi hada gane ko domin tauhidi bayya kasancewa sai da wannan rukuna at-tauhid mana yace rukunan tauhidi lit-tauhidi rukunani la budda minhuma tauhidi iya da rukuni guda biyu babu makawa sai an samu wannan rukuni guda biyu tauhidi yake kasancewa isbatul hukmi lil muwahhid shine tabbatar da hukunci ga wanda aka kadaitas wa nafihi amman siwa kuma kore wannan hukunci ga wanda ba shi bane ba, ba. ولهذا نقول دليلا haka muke cewa at-tauhid la budda fihi min rukunaini idan tauhidi babu makawa sai an samu rukuni guda biyu cikin shi nafyun wa isbat korewa da tabbatawa wadhalika li anna nafya adamun mahab korewa rishi ne kwata kwata idan ka kore abu to babu shi kwata kwata nafyun adamun mahab wal isbatu la yamna'ul musharaka tabbatar da abu kuma bayya kore tarayya a cikin shi mun gane ko fa idza qulta malam ya buga misali yace idan ka ce la qa'imun fil baiti hadha nafyun mahab idan ka ce babu wani mutum a tsaye a cikin gida a wannan gidan hadha nafyun mahab korewa ce kwata kwata idh huwa adamun li adami wujudi qa'im fil baiti domin rishi ne dalilin rishin samun wanda ya tsaya a cikin gidan wannan wai za kulta idan ka ce fulanun qa'imun fil bait wani iya tsaye a cikin gida tabbatawa ce kai ko huna asbatna qiyaman fil bait nan mun tabbatar da tsayuwa a cikin gida lakinnahu la yamna'u musharakata sai dai wannan tsayuwa kuma bayya korewa bayya hana ayi tarayya a cikin wannan tsayuwa kad yakunu fihi akhar qa'imun ghayr fulan mai wa a samu wani mutum daban wanda yake tsaye ba wancan mutum ba wai za qulta la qa'ima fil bait illa fulan idan kace babu wani tsayayye a cikin gida sai wani kuna sarat tauhidu to nan sai zaman to tauhidi ne wa wa hadatha fulanan bil qiyam ka daidaitar da wannan mutum da tsayuwa fanafaital qiyam an ghairi kuma ka kore wannan tsayuwa ga wannan shi wa asbattahu lahu wa asbattahu lahu ka tabbatar mishi da wannan tsayuwa fa fantabi annahu la yumkin tauhidun illa bi nafyin wa isbat malaki dalilan haka ka lura ka nutsu cewa bayyayuwa a samu tauhidi sai da korewa da tabbatarwa ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk